ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa mu ta iso wannan rana ta juma'a yau goma sha hudu ga watan jimada athaniya shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgunun hali muna karatu cikin raddul azhani ila ma'anil qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka insha Allah za mu ci gaba inda muka tsaya cikin suratul araf wato kan aya ta ɗari da hamsin da uku ko? ɗari da hamsin da hudu eh bismillah da ɗaya ne da ɗaya ne haka ne ko? an fara yi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي ولأخي وأدكلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتكذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغدب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون
Allah ta'ala ya ce, Annabi Musa ya ce, Ƙola, wato ana hakaita abin da Annabi Musa alaihi salam ya ambata yana mai itibari zuwa ga Ubangijinsa. yayin da ya ga mutanensa sun karkata wajen bautar ɗan maraƙi ƙala rabbi gifirli ya ce ya ubangiji ka gafarta mini ai ma sana'atu bi akhi wato shi kuskuren fahimta da ya ma ɗan uwansa saboda kullum idan mutum ya aikata abu to kada a yi aiki a kan zato a bashi dama ya ba da uzuri mana a ji hanzarinsa wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in har mutum ya aikata laifi kuma ya bayyana laifin ne annabi sallallahu Alaihi wasallama yakan bashi hanzari ya ji ko yana da wani abu da zai fada misali waɗanda suka ƙi tafiya yaƙin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallama ya wajabta ko ya ambata an yi shela kada wanda ya zauna kowa ya tafi yakin tabuka ayat qur'ani ta faɗa amma sai aka samu waɗansu ba su tafi ba jullunsu cikin munafukai amma akwai mutanen kirki su murara da kuma ka'ab ibn malik su su uku ba su tafi ba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gane cewa ka'ab bai je yaki ba ai a bayyane laifi ya aikata domin ana can a tabuka ma sai da ya ce ma fa'ala ka abu na maliki me kwa ka abdan maliki ya yi haka kaga annabi ya nuna cewa ya aikata laifi bai gan shi ba to amma da aka dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yanke masa hukunci nan take ba sai ya kira shi da ya zo ya ce zauna sai da ya zauna ya ce mamana aka an tafhaba ma'ana me ya hana ka ka tafi yaƙi tare da mu kaga annabi ya ba da usul tukunna har sai da ya ga ba wani abin da ya hana shi sai ya tabbatar da laifinsa ce to kaje har sai Allah ya hukunci cikin lamarinka to wala Allah irin wannan ne tun da shi annabi Musa alaihi salam da ya zo shi walamma raja'a Musa ila qaumihi gababana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a ajiltu amra rabbikum wa alqal alwaha sai aka ce wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ila kaga bai bashi intizari ba wala Allah wannan shine dalilin da ya saka annabi Musa ya ce qala rabbi ghfirli ya Allah ka gafarta mini gaggauta hukunci da dai ma dan uwana ban ji uzurin sa ba amma da ya bayani sai fahimci cewa bashi da laifi sai kuma ya ce wale akhi kuma ya Allah ka gafarta ma ɗan uwana kasancewan shi ma yana cikin su lokacin da su waɗancan suka yi suka yi laifi wato sai zama tamkar kenan kamar yadda ashabu sabti suka ce ma'azratan ila rabbihim wa la'allahum yattaqun to wannan ya nuna har ilau annabi Musa alaihi salam yayi musharaka ya tara ɗan uwansa a cikin wannan addu'a wato irba'an lahu dan ya nuna yarda da shi wa dafa'an lishatama kuma ya kore wannan dariyar da ka abokan gaba ka iya yi ma annabi harun domin ya nuna yanzu gashi har ya masa addu'a ma'ana ya yarda ya bashi uzuri kenan shi yasa hasan basari yake ambatawa cewa abada kulluhum al-ijla illa harun kowa a cikin mutanen nan ya bauta wa dan maraki in man da haruna ta iya yiwuwa kuma waɗansu ba su bauta ma ɗan maraƙin ba amma kuma shiru da suka yi ba sai inkari ba shi ma sai zamanto laifi ne shi saka yanzu annabi musa da ya tabbatar annabi haruna ne kawai bai bauta wa ɗan maraƙi ba kuma ya yi inkari shi yasa ya yi tarayya da shi a cikin wannan addu'a wallahu a'lam kana cewa adkhilna fi rahmatik kuma Allah ka shigar da mu cikin rahamarka wa anta arhamar rahimin kuma kai ne mafi jin kan masu jin kai qala ta'ala ta'qiban ala fi'li Musa wa du'a'ihi Allah madaukaki sai ya faɗi yana mai yin bibiya a kayan abinda annabi Musa ya aikata da kuma addu'ar da annabi Musa yayi Allah ce innal ladhina ittakhadhu al-ijla lalle waɗannan da suka riki dan maraki lahum a gare su ilahan abin bauta sai na lahum gababun min rabbihim lalle wani fushi daga ubangijinsu zai jibince su ai min Allah lahum dillatun za su samu wani kaskanci daga wajen Allah wa hiya alhawan shine walakantuwa wa azabun da kuma azaba saboda dilla in ta samu mutum daga wajen Allah nau'i ne na ukuba to don haka kaskanci zai same su daga wajen Allah da kuma fushi daga Allah subhanahu wata'ala fil hayatid duniya a wannan rayuwa ta duniya Allah yakan yi fushi da mutane idan suna yin israri a kayan laifi kuma ba sa tuba to don haka Allah ta'ala ya ce lallai fushin Allah da kuma kaskanci zai same su a wannan rayuwa ta duniya fa udhibu bil amru bi qatli anfusihim a dalilin haka sai Allah ta'ala ya musu umarni ya ce su kakkashe kawunanku eh faqatulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim da suka yi nadama suka nemi tuba sai Allah ta'ala ya sanya kamar yadda yazo a waccan aya ta bakara tubar su shine su kakkashewa kawunan su sai Allah ya sanya musu duhu kamar yadda malaman tafsirin suka ambata aka ce kowa ya zara takobinsa ai ta kan mai uwa da wabi kana kaiwa wurgi baka farka ba sai ka ji naka kan a ƙasa suna ta sara juna kuma saboda rahama ta ubangiji annabi Musa sai ya ambata musu cewa duk wanda ya mutu a wannan to yana da lada na shahada wanda kuma bai mutu ba to shi kuma zai zamanto wato magafuran lahu an gafarta masa sai kuma suka bi umarnin Allah din kaga duk abin da mutum ya aikata a al'umma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam akan ambata masa ma dama ya karkata zuwa ga Allah da tuba, to Allah zai yafe masa, kaga shirka suka yi. Amma Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya sanya hukunci na kisa ba a wato sai ga wanda ya rudda kuma ko da ga wanda ya rudda ma ba nan take ake kashe ba yusta tabu thalatha ana ba shi daman kwana uku ya tuba kaga kwana uku idan ya kyautata musuluncin sa shikenan Allah ta'ala ya ce kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kaga ya ma wanda sun kai yin kafirci suke kin Allah suna shirka idan har suka hanu suka musulunta suka kyautata imani za a gafarta musu abin da ya wuce a baya to kaga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'ithu bi hanifiyatin samha ne an aiko ni da addini irin na annabi Ibrahim kuma wanda yake cike da rangwame Allah muna maka godiya ga rangwame da kamala to Allah subhanahu wataala sai ya ambata musu yanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzi al muftarin kaman haka muke sakayya ga waɗanda suka kada suka kaga ƙarya suka jingina ta zuwa ga Allah kuma suka tuke ga ubangiji ba su tuba ba kama jazainahum najzil muftarin ala Allah bil ishraki wa ghairi kamar yadda muka musu wannan sakamako na kisa haka muke sakamako ga waɗanda suka kaga ƙarya ga Allah suka yi shirka ko waɗansu laifuffuka kuma suka ki tuba zuwa ga Allah ba sa wanyewa lafiya amma in dai har suka tuba zuwa ga Allah Allah yana gafartawa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا duk laifin da bawa ya yi tsakaninsa da Ubangiji Allah zai yafe masa laifin da Allah baya yafewa shi ne wanda ya ta'allaka da haƙƙin wani makhluki to wannan sai an maida masa haƙƙinsa Allah ta'ala ya ce wallazi na amilu sayyi'ati amma waɗannan da suka ayyuka munana thumma tabu sannan suka tuba ay raja'u anha min ba'daha bayan sun aikata laifin wa amanu suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala inna rabbaka min ba'daha lalle ubangijinka a bayan wannan tuba ay min ba'da tauba lagafurun Allah zai zan mai gafara gare su rahimun Allah ta'ala zai zan mai jin kai a gare su wa hunan ta hatta aqib nan ne ta aqibin da aka yi na dawowan annabi Musa da abin da ya wakana shi ma ya tuke sun mace kaddama bi zikirin kissa sai kuma ya gabata wajen ci gaba da ambatan kissa ta annabi Musa alaihi salam karɓowa shirya da ya yi daga Allah fil alwah dawowa da ya yi gargaɗi da ya wa mutanensa da hukuncin da ya biye sai aka ci gaba da bayani faƙala sai Allah ya ce walamma sakata an Musa al yayin da annabi Musa alaihi salam ya huce wannan fushin ya tafi gabaransa a khazal alwaha ai da mun ji ya watsar da su har ma aka ambata fankasarat ko sai ta kakkare to sai ya ɗauki alluna din allaci alƙaha wanda ya zubar da su wa fi nuskhatiha abinda aka rubuta kuma a ciki ai ma nuskha fiha ai kutiba abinda aka rubuta hudan akwai shari'a min ad-dalala daga bata wa rahmatun kuma akwai jin kai amma ba ga kowa ba lillazina hum li rabbihim yarhabun ga waɗanda suke tsoron ubangijin su wato shari'a ce da jin kai amma dai ga masu tsoron ubangiji ai tsoron Allah shi yake sanyawa abi abin da Allah ya ce kun ka saboda hikima ta Allah subhanahu wataala da tarbiyya da yayi mu wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah da ya aiko musu doka lokaci guda kamar yadda aka aiko a taura ko linjila ko sauran littattafa ba Allah cikin hikimarsa sai sanya musu shi ya zamanto munajjaman mufarwakan yanki-yanki kuma a gugutsiri a gugutsiri ku duba shekara goma sha uku da aka yi a makka tsoratar da mutane aka dinga yi ana ambata musu tauhidi tauhidi aka dinga dandakawa shekara biyun farko ba a faɗi komai ba sai tauhidi duk ayoyin da suke sauka sai a ambata maka kadaita Allah subhanahu wata'ala kudran Allah subhanahu wata'ala a kwadaitar da mutane aljanna da dadin da yake ciki a ce aiki ne yake sanyawa a same shi da imani a tsoratar da mutane wuta a nuna musu akwai bala'i a cikinta abin da ke sawa a shiga saba ma Allah da kin tauhidi sai da wannan ya shiga cikin zuciya sai kuma aka ɗamfara musu sallah sallar ma sai aka batta raka'a biyu kawai haka za a dinga yinta har sai da aka ɗauki shekaru ana maka raka'a bibbi kowace ake in banda magariba raka'a uku tukunna ka yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo sauran salloli kaga hikiman shine lokacin da tsoro ya shiga zuciyar mutane lokacin da kwaɗayi ya shiga zuciyar mutane to anan ne kuma duk abin da aka gaya musu aka ce in sun aikata za su samu kariya daga abin da suke tsoron kuma za su samu cimma abin da suke kwaɗayin to anan sai su aikata cikin sauki tarbiyya ce ta ubangiji shi yasa ba a gaya musu komai na dokoki masu tsanani ba sai da aka je madina mu'amalar da aka haifi mutane a ciki an saba yanzu lokaci guda ka ce misali bufulata ne ya daina cin kosai misali ne ko ka ce babarbara ya daina cin gyada haka kawai lokaci dare ɗaya ka gaya musu za su daina ba su daina ba saboda sun saba da shi to amma idan ka bi su a hankali a hankali kana kwaɗaitar musu kana tsoratar da su to daga ka ce musu su daina za su daina haka ne ko to irin wannan uslubin ne ubangiji ya wajen tarbiyya na al'umman musulunci Allah muna ma godiya kaga mu afefai aka ba mu baka da wata fargaba wallahi afefai aka dauko aka ba mu an kasa musuluncin kawai sa hannu ka dauka ba haka bane eh sa hannu ka me aka hana ka dama tun da ka tashi ake da tsumagiya ma ake kai ka makaranta ce sai ka ka dawa lanka haka ne ko ka tashi dama kan bude idan kamar amman ka tana sallah ta tashi kaga duk abin da ake yi na hidimar addini dama da haka ka tashi a hana ka kaza baka taba ga alale a gidan kuma to kaddara inda duk waccan kwamace na ka saba da ita dama ita ce rayuwar a zo a ce maka daina ai shi yasa wasu basu musulunta ba da yake Allah bai nufe su ba amma kai mu a faifayi aka ba mu eh muna godiya ga Allah ga wannan ni'ima Allah ya dawo da mu a kayanta to shine nan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa fi nuskhatiha a cikin abinda aka rubuta cikin rubutanta ita wannan alluna dan hudan shirya ne daga bata wa rahmatun da kuma rahama amma ba ga kowa ba lil ladina hum li rabbihim yarhabun ga wanda suke tsoron Allah in kana jin tsoron Allah to zaka yi abinda Allah ya ce kuma zaka hannu daga abinda ya hana eh wa udkhila Allahu ala al-maf'ul ay li rabbihim li taqaddumihi asalinsa shi ne yarhabu na rabbahu amma da yake yawancin ɗan aka so makawa maf'ul to shi yasa sai aka salamu na'am
واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أكدتهم الرجفة قال رب لو شئت آلتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال أذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
To yanzu tun da annabi Musa alaihi salam ya huce, an yi hukunci ga waɗanda suka yi laifi, yanzu an tuba an fuskanci gaba. ya ɗauki alluna wanda a ciki akwai shirya an rubuta musu. Waktara Musa ƙaumahu saba'ina rajulan limiƙatina. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi umarni ga annabi Musa salam ya zaɓi mutum saba'in daga cikin mutanensa don aje miƙati. Wasu malamai sun ambaci dalilai, kowanne dai ba isnadi addashi ba. ma'ana ba a rafa'a shi zuwa ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam wasu cikin malamai sun ambaci cewa bayan an yi wannan qadiyya ne annabi Musa annabi Harun alaihi salam ya rasu bayan ya fita tare da dan uwansa annabi Musa sai banu Isra'ila suka zarge shi suka ce shi ne ya je kashe annabi haruna saboda annabi haruna yana da tausasawa game da su shi kuma yana da tsanani wasu sun faɗi wasu dalilai saɓanin haka wasu sun ambaci cewa allunan da ya taho da su ne domin su al'ummarsa su tabbatar cewa daga wajen Allah ne shiriyar ta zo to sai aka ce a zaɓi waɗansu mutum saba'in zaɓaɓɓu daga ciki domin su ma su je wala Allah su shaida cewa da gaske ne waɗannan allunan Allah subhanahu wa ta'ala ne aiko su ga annabi Musa da dai aqwalu wanda malaman tafsirin suka ambata aya dai Allah ya ce waqtara Musa qaumahu 70 rajula annabi Musa alaihi salam ya zaɓi mutum saba'in cikin mutanensa rajulan ana nufin mazaje ba mata mimman lam ya'budu al-ijla aka ce wai daga cikin waɗanda ba su bauta ma dan maraki ba wasu malamai sun ambata kamar yadda muka ambata Hassan al-Basri ya ce dukkan sun bauta wa dan maraki to akwai malaman da suke ga cewa an musu bugun kadanya ne saboda waɗanda ba su bauta wa dan marakin ba ma ba su hana ba to bi amrihi ta'ala ya zaɓi mutanen ne bisa umarnin Allah limiqatina saboda wa'adin da Allah ta'ala yayi da su aidil waqatin ladhi wa'adnahu bi itiyanihim fihi saboda lokacin da Allah ta'ala ya alƙawari da shi annabi Musa akan ya zo da mutanen a cikin wannan lokacin liya'tadiru min ibadati ashabihim al-ijla kaga wani nau'in tafsirin da wasu malamai suka ambata domin su je su ba da uzuri ne dangane da bautar dan maraƙi da mutanensu suka yi fa kharaju minhu sai suka fita ai lokacin da ake wannan hukunci ayan qur'ani ta nuna Allah ya tuba akan su zalikum khairul lakum inda bari'ikum aka ce fataba alaikum ya riga ya karɓi tubar su wallahu ta'ala a'lamu wa kharaju minhum da haka mutum 70 nan sai suka fitar daga cikin jama'a suka tafi tare da annabi Musa zuwa ga miƙati falamma atau zalikal makan yayin da suka je wannan bigime qalu to sai suka ce lan nu'mina laka ya Musa hatta nara Allah jahra ba za mu imani da kai bai annabi Musa har sai lokacin da muka ga Allah ido da ido wasu malamai sun faɗi wani ƙaunin da ba haka ba akan dalilin da ya sa wannan rajafa ta same su wasu malamai sun ambaci umarni aka musu kuma sai suke inkarin wannan umarnin to sai Allah ta'ala ya musu hukuba da wannan rajafa ayan qur'ani dai ta ambaci cewa wannan rajafa ta same su fa innaka qad kallamtahu sun ambata masa cewa kai magana da Allah fa arinahu to nuna mana shi fa akhadathum as-sa'ikatu famatu sai tsawa da girgiza ta kama su duk sai suka mutu fa kama Musa yabki wa yad'u Allah annabi Musa sai yake ta kuka yana roƙon Allah وذلك قوله تعالى والنشين فدن الله مدوككي فلما أخذتهم الرجفة yayin da tsawa ta kama su ai alzilzilatu shadida girgiza wacce take mai tsanani rugugi ka san girgiza idan ta zo to ai tana zuwa da rugugi to shine arwajafa ibn kathir yake cewa li annahum lam yazalu qaumahum fi ibadatihim al-ajla wala nahawhu ai domin lam ya zayadu ba su rabu da mutanensu ba a lokacin da suke bautar ɗan maraƙi kuma ba su hana su kamar yadda annabi haruna ya hana su ba to shine wannan rajafa su din ma ta same su dan ya zamanto uquba a gare su tunda an zaɓe su ne su addattawa ƙala yayin da ya ga waɗannan mutane sun mutu shi kuma Allah ya tsirar da shi shi annabi Musa to sai ya ce rabbi ya ubangiji laushe ita ya Allah da ka ga dama a halaktahum min qablu da ka halakar da su tun kafin mu zo nan da tun muna can a cikin jama'a ka halakar da su ya ubangiji da ka ga dama da ka yi haka ai qabla khuruji bihim kafin na a ce na fita da su li'ayana banu isra'ila zalim dan banu isra'ila su gani da idan su kai ka kashe su ba ni ba yana gurin mutanensa mutanen banza yanzu in ya koma da abin da ya faɗa musu za su kareta wala yattahimuni bi qatlihim don gudun kada su tuhume ni cewa na ni ne na kashe waɗannan mutane wa iyaya ko kuma da ka zaɓi ka kashe su anan ya Allah ai da ka haɗa ni ma da ni ya zan ni ɗin ma gaba ɗaya a zo a ga mu dun mu mutu ka duba dai annabin Allah ya yi fatan dama a ce shi ma an hada an kashe shi saboda gudun sharrin banu Isra'il yana gudun sharrinsu sharrinsu ya saka har yin tamannul maut ai kasan sharrinsu ya kai matuka Allah ka tsira mu daga sharrinsu ma'adufin ne alal ha wajen a halaktahu wa kala musa haza tasliman liqada'illah annabi musa alaihi salam ya ambaci wannan ne domin ya sallama zuwa ga hukuncin Allah wa in kana lam yasbuq minhu ma yujibu halakahu tare da cewa shi ba abin da ya gabata daga wajensa wanda zai jawo shi a halakar da shi in su ne suka laifi shi bai laifi ba amma ya yi burin haka ne wato saboda sallamawa ga hukuncin Allah. To haka annabi Musa ce a tahulikuna bi ma fa'ala sufaha'u minna ya Allah. Yanzu ka halakar da mu saboda abin da wawayen mu suka aikata? Shi yasa yake cikin addu'ar musulmi Rabbana la tuhlikna ko Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah karka kama mu da abin da wawayen mu suka aikata. suwaye wawaye waɗanda suke saba ma dokar Allah subhanahu wa ta'ala musamman waɗanda suke shirka da sauran abubuwan da Allah ya to annabi Musa alaihi salam yace atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna istifhamu isti'tabin ba wai tuhuman Allah yake yi ba tabbaya ce na neman Allah ya tafsasa mana ma'ana ai la tuhlikuna ai la tu'adhibuna bi dhanbi ghayrina ya Allah kada ka azabtar da mu da laifin da wasu suka yi waɗanda suka yi laifi ya Allah ka kama su da laifinsu to amma shi yasa Allah ta'ala ya ce wata ko fitinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa eh ku kiyaye wata fitina wanda idan ta zo ta bata shafa waɗanda suka yi zaluncin su kadai sai ta hada da kowa annabi Musa ya ce in hiya ai wannan fitinar bata zan ba ai alfitnatul lati waqa'a fiha sufaha wannan fitina wanda wawayen nan suka auka a cikin ta ya sabbaba mutuwar su bata zan ba illa fitnatuka face fitinar ka ne ya Allah face jarabawanka ibtila'uka jarabawanka to annabi Musa alaihi salam bai sa ya idafata nan alfitnatu sai ya idafata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ce fitnatuka alhali abin da yake al'adar manzanni duk abin da yake a cikinsa kaman negative ne a idanun al'umma a idanun mutane ba sa jingina shi zuwa ga Allah annabi ibrahim alaihissalam ya ce wallabe ɗa'imu ne wayas amma sai ce wa idza maritu fa huwa yashfi kaga almarar da sai ya jingina ta zuwa ga kansa bai jingina zuwa ga Allah ba alhali a uslubin kuma duka komai jingina shi yake ga Allah eh duka amma na yace wa idza maritu fa huwa yashfi kuma yaron annabi Musa Khadir wanda suka tafi da shi kamar da hadisin Bukhari ya nuna hadithin abdullahi dan abbas shi ne wa izkada musa li fatahu fatahun nan annabi ya ce shi ne khadir annabi halluru wanda daga ba shi ma ya zama annabi to kaga shi ma da ya tambaye shi atina khada'ana laqallaqina man safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta sai ce wa ma ansalihu sai ce illa shaytan bai jingina zuwa ga Allah ba an afkura to nan shi kuma annabi Musa sai ya ce in hiya sai ce illa fitnatuka sai jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala nan malamai suka ce ya ɗauki reference ne daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya ambata masa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahu musabi inna qad fatanna kaga nan Allah ya jingina ga kansa to shi yasa shi ma annabi Musa sai ya ce in hiya illa fitnatuka kaga sai faɗi irin yadda Allah ya faɗa mun gane ko to shi yasa nan ya faɗe shi a haka shi yasa ya ƙara ya ce tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha kana batarwa da irin wannan fitinar wanda kaga dama kuma kana shiryarwa wanda kaga dama hidayatuhu shiryar da shi kaga wannan annabi Musa ya sallama al'amura baki ɗaya zuwa ga Allah ke, dukkan ƙaba'i ya sallama shi ga Allah, ya ma ya sha'u wa ya hukumu ma yuri, shi ne kuma wanda yake wato almalikul haƙiƙi, komai a hannunsa yake, shi yake aiwatar da abin da ya ga dama, la yus'alu amma ya fa'adu wa hum yus'alun. duka wannan da ya ce in iya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha sallamawa ne Allah kai ne mai yin yadda kaga dama a lokacin da kaga dama yadda kaga dama ba kuma wanda ya isa ya ce me yasa ma'ana ya sallama wa Allah to shi saka nan sai mika kokon bara da ya istislami sai ya ce anta waliyuna ya Allah kai ne mai jibintan al'amuran mu muna roƙonka a cikin abin da ka ga damar aiwatarwa na shirya ko bata ka jibince mu ya Allah kar ka dora mu akan bata kaga wannan shine yake dauke da wannan ya mika lamari zuwa ga Allah kuma ya mika kokon bara ai mutawalli umurina kai ne mai jibintan al'amuran mu faghfir lana warhamna Allah ka gafarta mana Allah ka jikan mu wa anta khairul ghafirin kuma lalle kai ne mafi alherin masu yin yafiya wato masu gafartawa algafaru asalinsa a satru ne rufewa abu ya zan babu shi kenan ya kara da cewa waqtub lana fi hadhihi dunya hasana ya Allah ka rubuta mana abu mai kyawu a wannan duniya ma'ana duk abin da zaka wajabta gare mu ya zamanto mai kyawu wa fil akhirah hakanan ma a lahira aka mai yadda Allah ya kimsawa al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kage ce waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirati ay wa fil akhirati hasana alahira ma ka sanya mana mai kyau inna hudna ilayk ya Allah mun tuba zuwa gare ka hudna ay tubna ilayka mun tuba asalan al-haudu al-haudu ma'ana tana nufi a tauba shi ne ka ce ina hudina ilai ai mun tuba zuwa gare ka shi yasa ake ce da su wasu ji wasu malaman ake ce su ya haud ma'ana ai ya waɗanda suka tuba shi ne sai ka zamanto yahud sai ya zamanto di addini ya zama kuma addininsu karkatacce ai raja'ana anil ma'asiyati allati ji'inaka lil i'tizar minha ilayk ya Allah mun daina laifin da muka zo mai miƙa uzuri zuwa gare ka hada akhir du'a'i Musa wannan shine karshen addu'ar annabi Musa alaihi salam fa ajabahu Allah sai Allah madaukaki ya amsa masa qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay Allah madaukaki yace azabata nakan shafi wanda naga dama da ita ta'azibahu wanda na so na azabtar da shi akwai wanda ya isa ya hana Allah ba wanda ya isa hana ba wanda ya isa hana Allah abin da ya ga dama saboda mallakarsa ce wa rahmati wasi'at kulla shay kuma rahamata ta yalwaci dukkan komai ku duba yadda wannan abin nan tarkibin yake qala azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati na ko bai ce usibu biha man asha'u ba wa rahmati sai aka ce wasi'at kulla shay'in shi yasa nan malamai suka ce kowa ya shiga domin ya ce duk abin da yake ashayi shi ma ya shiga cikin nan ya shiga wa rahmati wasi'at kulla shay'in rahmata ta yalwaci komai azabarsa ya ce yakan jibintar da ita ga wanda ya ga dama amma sai ya ce rahamarsa kuma ta jibinci komai ba kowa ne Allah yake azabtar da shi ba amma rahamarsa kuma kowa yana shafat yana samu da musulmi da wanda ba musulmi ba mushriki ma yana cikin rahamar Allah Allah ya bashi lafiya ya bashi kuɗi ya bashi ya'ya ya bashi mulki kuma yana kafirci kaga wa rahmati wasiyat kullu shay shi yasa kaka ga wannan ya mutabaka da hadithul qudsi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakaito daga Allah Allah ta'ala yana ambata inna rahmati galabat intiqami wato rahmata ita ce wacce ta mamayi azabata kuma kamar yadda mala'iku suke yin addu'a Allah maɗaukaki ya ambata mala'iku suna yin addu'a ga masu imani kamar yadda zo cikin surutu gafir ko? A ciki ai sai da suke kirare Allah suka ce, Rabbana wasi'ata kulla shay'in rahmatan wa ilma sai suke ma Allah kirari da wannan. Tuku suka ce, Fagafin lullabe na tabuwa tabawa sabilaka wa kihim alabar jahim wa kihim sayi'at. Kaga nan su ma sai suka ambata mala'iku sun ba da shaida akan haka. Eh, cewa rahamar ubangiji ta yalwace dukkan komai ya zo cikin wani hadisi na imam al-bukhari na imam muslim daga salman al-farisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi azza wa jalla mi'atu rahma Allah madaukaki yana da rahama dai dai dai dai guda 100 da ya halitta yawan rahama da Allah ya halitta guda 100 ce adadin su eh ji annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce famin ha rahmatun ya tarahamu wato ya tarahamu bi halkalku duk tausayin da halitta suke yi daga cikin rahama guda ɗaya rahama ɗaya ce ya baza ta daga farkon halitta zuwa ƙarshe rahama guda ɗaya ne aka kasafta tausayin da za ka ji a cikin zuciya to a cikin wannan gudan ne aka yayyafa wa halitta gaba daya eh har annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa biha ta'atufu al-wuhushu ala auladiha a karkashin wannan rahama guda ɗaya ne dabbar jeji har take tausaya ma ɗanta yanzu ka dai damusa duk da faɗanta ta san dabarar da take in za ta ɗauki ɗanta dan da baki take ɗauka amma ta san dabarar da za ta yi fiƙoƙinta ba zai soke shi ba yare suke Allah kada ya sani amma saboda tausayi ne ta san cewa zai cutu a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ma yace da shine abin nan abin nan raƙuma take dan gafewa kafar ta in ta ji cewa ta taba danta danta yana kasa katta ta kai sai ta dan gafe kafar ta kafar dan gafe to duk wannan tausayin guda ɗayan tak casa'in da tara Allah ta'ala ya aje su a wajensa wa akhar tis'atan wa tis'ina ila yawmil qiyama Allah ya aje casa'in da tara ranar alkiyama zai baza ranar alkiyama Allah zai baza wannan casa'in da tara ka duba kashi ɗaya ba aka kasafta mu duk komai ba da kowa amma kashi ɗaya tak casa'in da tara kuma yana na aji to kaga rahamar Allah subhanahu wata'ala ta yalwace dukkan komai eh wasi'at menene wa rahmati wasi'at kullu shay'in to sai Allah ta'ala ya ce fasa'aktuha ita wannan rahamar tawa zan kebantar da ita zan rubuta ta ai fa sa'ukhassisuha fil akhirah a ranar lahira ne wannan 99 za a aje kamar yadda zuwa cikin wannan hadisi lilladheena yattaquna ga waɗanda suka yi takawa suka kiyaye dokar Allah suka yi imani wa yu'tuna zakata suka bada zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda suke imani game da ayoyinmu kaga a ranar alkiyama Allah madaukaki zai raba wannan kamar yadda hadisi ya fayyace wannan aya eh wasu malamai suka ce suwa ake nufi a nan aka ce dukkan waɗanda za a ce a'a ainihin ana magana akan banu isra'ila ne banu isra'ila ne an musu tai na attaura za a sanya musu ita su haddace ta za a sanya musu ita a cikin littafi guda kuma za a ba su su dinga rikewa da waɗansu abubuwan da aka ambata kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ambata kamar shi Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahimahullah ya ambaci waɗannan kisas amma su a lokacin sai suka ce a'a su sun fi son attaura in za a ba su ita a ba su ita a cikin akwati su yaushe za su dinga kulawa da littafi suna kaza kuma ba sa so su haddace sun fi so kullum suna karanta ta suna muzakara da makamantan wannan to wasu malamai suka ce muƙabilin wannan inkarin da suka yi ne shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya ce fasa aktubu halin ladina yattaquna yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun ita wannan rahmat ta wato yanzu zan keɓance ta ga waɗanda suke tsoron Allah, waɗanda suke da takawa, waɗanda suke ba da zakka, waɗanda kuma game da ayoyinmu suna imani wasu malamai suka ce hun ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al'umma annabi Muhammad ne ake nufi a nan wajen wallahu a'lam la'annaha ko naka ce khussati zakatu bi dhikr huna an keɓe zakka anan da an bato لأنها كانت أشق على بني إسرائيل saboda bada zakka shi yafi wahala akan bani Isra'ila sama da sauran sallah ko abin da ya kama da shi wala anna salata innama lam tuzkar kuma ta iya yiwa anan ba ambaci sallah ba aka ce lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun aka ambaci zakka ba ambaci sallah ba innama lam tuzkar ma'a ana fatiha ala sa'ir ibadati tare da cewa ita ce kan gaba ita ce jago take jagorantar sauran ibada watakila ba ambace ta bane iktifatin anha bil ittika'il ladhi huwa ibaratun an fi'il wajibati bi asriha domin a wadatu ga rashin ambatan nata bisa dogaro da ibarar da aka ambata na takawa an fi'il wajibati bi asriha wajen aikata ayyukan wajibai baki daya wa tarkil munkirati an akhiriha da kuma barin abin da aka ki su ma har zuwa su domin an ce attaqwa to ibara ce wacce take shamila ta hada al'amru bil ma'rufi amma abin nan fi'l ma'murat wa tarkil munhiyat wallahu a'lam bala yace wastatra da fi sifati man kutibat rahmatu lahu fil akhirah sai kuma aka bujiro da ambatan sifa na waɗanda aka rubuta musu rahaman nan da aka ce al'ahira za a ba su min bani isra'ila in ma daga cikin bani isra'il mudifan ittiba'ar rasulin nabiyyil ummi aka hada shi da bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ar-rasulun nabiyyil ummi bi an yu'minu bihi qabla mab'athihi akan su imani da shi tun ma kafin a aiko shi wa ya'malu bi shari'atihi ba'dahu kuma su kokarin yin aiki da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya zo faƙala shi ne sai Allah ta'ala ya ce
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل عليهم ويهل لهم الطيبات ويهرم عليهم الكبائر ويهرم عليهم الكبائث ويدعهم ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
to sai Allah ta'ala ya ƙara kawo sifa na su waɗannan da suke masu takawa waɗanda Allah ta'ala ya musu alwashin lullube su da rahamarsa a ranar kiyama alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi su ne waɗannan da suke bin manzan nan annabi kuma wanda yake ummi shine Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wato nan da aka ce al'ummi mana nisbatu ila al'ummatin ummiya wace ce al'ummatin ummiya larabawan da abin al'ummar da ita ba a taɓa aika mata manzo ba yadda ta zo haka nan take akan ɗabi'unta da ta saba ba taɓa aiko mata annabi ba da wani littafi wanda suka rike suke dubawa suna karantawa kaga shi ne ake ce da su ummiyai annabi sallallahu alaihi wasallam akan ce da shi annabiyul ummi annabi wanda yake ummi wato wanda aka tayar da shi daga cikin al'umma ummiyai kamar yadda Allah ta'ala ya ambata huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum shine wanda ya tada wani manzo daga cikin ummiyai annabi kenan ake nufi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kuma har ilau akan keɓe shi a ce annabiyin ummi saboda ko da mutanensu sun iya rubutu da karatu wasu a ciki al'umma ce wacce take rubutu da karatu duk da bata da littafi to shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tanadin sa haka domin ya zamanto mu'jiza a gare shi ya zo da littafi ga garau kuma domin a kare abin da Allah ya ambata na kokwantan da waɗansu za su iya yi inda a ce shi marubuci ne makaranci wa ma tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun kaga sai Allah ya faɗi dalilin baka taɓa rubutawa ba gabanin Qur'ani ya zo maka baka taɓa kuma karanta wato baka taɓa karanta wani littafi ba gabanin Qur'ani ya zo maka kuma baka taɓa rubutawa da damanka annabi iya rubutawa ko kuma karantawa ba inda a ce ka iya haka masu son kawowa barna cikin shari'a da barna da kokonto da shubha a cikin alkur'ani sai su kokonto su ce ai karantowa yayi a wani waje to sai Allah ta'ala ya yi shi a haka to kaga sai zaman to annabiyul ummi to Allah ta'ala ya siffanta waɗancan da ya musu alƙawarin rahama الذين يتبعون الرسول النبي الأمي سوني ودند سكي بن منزل نان وند يكي النبي أمي إذ لا ينازعه أحد في هذه الأوصاف با وند يكي والنبي مسلم ودن صفو في منزوني كما النبي كما الأمي يعني الرسول الرسول أخص من النبي كما سنوشي أمي alladhi yajidunahu maktuban indahum kuma wanda suka same shi a rubuce a wajen su fit tawrati a cikin at-taura wal injil da ma cikin linjila Allah subhanahu wataala ya ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin at-taura ya ambata a cikin linjila bismihi da ma sunansa qarara wa sifatihi da sifofinsa fasmuhu fit tawra sunansa a cikin at-taura munhaminna haka Allah ta'ala wato aka ambace shi a cikin attaura munhamilla bi dhammi al-mim wa sukun an-nun wa fath al-ha' al-muhmala wa kasr al-mim ath-thaniya wa fathaha wa kasr al-afsab wa ba'daha nun mushaddadatun ba'daha alif hadith ya inganta cikin bukhari da aka samu daga abdullahi dan amr dan as wanda daga cikin magabata ya hadu da shi sai yake tambayansa shin an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin attaura da linjila abdullahi sai ya ce an ambace shi yace anna hadhihi al-aya allati fil Qur'an ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira yace wannan aya da take cikin al-Qur'ani da Allah ta'ala ya ambata cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira mu mun aike ka kana mai shaida kana mai yin albushir kuma kana mai gargadi sai abdullahi ya ce ƙwada fit taurati a cikin attaura an ambaci kwatankwacinta abinda aka ambata shine ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli sammaituka almutawakkila ليس بفضل ولا قليل ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاع بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا imam bukhari ya kawo wannan hadisi cikin kitabut tafsir karkashin fasaran ita wannan aya inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira to wannan shine siffar da aka ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin at-taura Abdullahi yake cewa yadda ta zo ta an ambaci cewa ya kai wannan annabi mun aiko ka kana mai shaida kana mai albushir wa hirzan lil ummiyin ka zamanto kariya ga ummiyai al'ummarsa kuma su ake cewa ummiyai shi yasa har ma yahudawa suke cewa Allah ya ce in sun cuci mutane sun ci dukiyarsu ko sun zalunce su sun zubda jininsu akan zalunci zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabilu wa yaquluna ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun mu ai duk abin da muke wa ummiyai babu wani la mu'akhadata alaina mu ba wanda zai kama mu da laifi Allah ya ba mu dama mu cuci kowa su ba yahudawa haka suka kaddara wai Allah ne ya ba su wannan damar shi ya saka za su iya cutan kowa ba abin da ya dame su wallahi lazim su sun ce ayi nahnu abna'ullahi wa ahibba'u to an ambace shi a matsayin shi garkuwa ne ga ummiyai anta abdi wa rasuli kai bawana ne ko manzona sammaituka almutawakkil na sa maka suna a wata ruwaya kuma asmaka almutawakkila wato na sa maka suna almutawakkil wato mai dogaro ga Allah laysa bi fadlin wala gani annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama mai kaushin hali ba ko bai zamanto wato mai tsanantawa ba wala ya dafa sayyi'ata bi sayyi'a annabi sallallahu alaihi wasallam baya mai da mummuna yayin da aka masa mummuna ya masa mummuna baya ramawa da mummuna walakin ya afu wa yasfah ya afewa yake ya kau da kai walan ya qabidahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-awja kuma Allah ba zai amshe shi ba har sai lokacin da ya tsaida addinin nan al-awja karkatacce me yake nufi wanda ya karkatar ana nufin millati Ibrahim millati abikum Ibrahim ita ce al-millati al-awja kuma bai bar duniya ba sai da ya miƙar da ita bi an yaqulu har sai mutane kaf sun ce la ilaha illallah ai ba abin bautawa cancanta sai Allah an watsar da shirka kuma sai da aka ta faru a jezirutun arab ko kuma a ce a hijaz fayaftahu bihi a ayyunan umya kuma Allah zai buɗe idanuwa makafi game da shi annabi wa azanan summa da kunnuwa waɗanda suke kurame wa quluban gulfa da zukata kuma wanda aka musu ɗabki ba zai bar duniya ba sai Allah ya bubbuɗe su kuma haka tawakkana wannan shine ambaton da ake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shi mai ruwaya ya ce kuma wallahi bayan da an tambayi Amr sai na hada Ka'abul Ahbar Ka'abul Ahbar malami ne daga cikin Yahudawa cikin tabi'ai da ya musulunta yace sai an hada Ka'abul Ahbar sai an tambaye shi nace masa shin an ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin at-Taurat sai ce eh an ambace shi sai faɗi irin abin da Amr ya faɗa ya ce kuma kalma bata saba wa kalma ba kaga wani malamin yahudawa ya ba da shaida ma shi mako to da haka ambaci annabi muhammad a malam ahmadi da allah ya masa rahama ai shi ma ya ambata ko har kalubale ya musu eh ya faɗe shi ya ce ga yadda yake a cikin a cikin a cikin gospel ga yadda yake a cikin bible mana ga yadda yake a cikin attaura ga yadda yake a cikin bible ya ce an ambace shi a cikin muhammad sallallahu alaihi wasallam in the bible kuma ya kawo a cikin nasu duk da yadda suka jirkita sai da ya kakkawo ya ce gashi ne an ambata zaka gane cewa shi ake nufi to wai sahabban annabi ma aka ambace su a cikin attaura da injila zalika masalahum fit tawrati wa masalahum fil injili cananka shi ne misalinsu a cikin antura kuma misalinsu cikin kwatancensu a cikin linjila shi ne su ma aka faɗa ballantana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka an ambace shi wa ma'ana hadha laf ma'anan wannan lafazi fi lugati siryaniyya huwa lafzu muhammad wato idan an ce almunhamilla daidai yake da muhammad ai alladhi yahmaduhu an-nasu kathira wanda mutane suke yawan gode masa suna yawan yabonsa wa lafzu ahmad mazkurun fil injil bi hadha al-lafz al-arabi ahmad ko an ambace shi a cikin linjila da wannan sunan na larabawa kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul safa abinna safati ne suratul safi eh wa bashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad ذكره الخميسي في تاريخه الخميسي ambaci wannan bayani cewa ahmad ya zo a cikin linjila da wannan suna na larabci thumma inna dhikral injil qabla nuzulihi min qabili ma nahnu fihi min dhikr muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma ambaton linjila da aka yi tun gabanin saukarta to tamkar abinda aka ambata ne na ambaton annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafin saukar annabi kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin nan ce alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injili kaga wannan kuma zaman annabi Musa aka faɗa musu kaga ni ishara da injila ke tun bata so ba to sai zaman daidai ne da ambaton annabi Muhammad da aka yi tun kafin zuwan sa mun gane wal qur'an qabla majidi aka ambaci al-qur'ani gabanin zuwan sa zakarahu al-jabal kuma su waɗannan mutane da Allah ya musu wannan alkawari masu wannan sifa alladhina yattabi'una ar-rasulal ummiya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf shi wannan annabi zai dinga umarta su da kyakkyawan aiki wa yanhahum 'anil munkari zai dinga hana su daga mummunan aiki wa yuhillu lahum at-tayyibat kuma zai halatta musu dada nan ababe mimma harrama fi shar'ihim daga abin da aka haramta musu a cikin shari'a su milluhu min ibli na naman rakumi wa shamil ganam da kitse na kananan dabbobi wal ma'azi wal bakar ko awakai ko kuma shanu ai mun ji a cikin suratul an'am ko haramna alaihim shuhumahuma to shi wannan annabi in yazo sai halatta musu da a cikin attaura an ce haram amma zubin ƙur'ani ya zo shi kuma sai ce halal mana ƙur'ani zai zo da shari'a wadda za ta halatta da dama daga cikin abin da aka haramta wa banu isra'ila cikin attaura in sun yi riko da ƙur'ani to sun samu rangwame wal harimu alaihim khaba'ith kuma zai haramta musu abin da yake kasanta min al-maitati wad dam wa lahm al-khinzir wa nahwiha mushin da suke ci jini dama alade da makamantansu duk sai haramta ba wai dan an halatta musu dama a cikin attaura ba wa yadawu anhum israhum kuma zai dauke musu nauyin da yake wuyan su ai fuqalahu wal aghlal allati kanat alaihim da takunkumin da da ya kasance a kansu ai da an sa musu nauyi an sanya musu takunkumi ka katilin nafsi bit tauba can da suka yi shirka an ce aka ce faqatulu anfusakum ku kashe kanku shine tuba zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaykum kun kuna so Allah ya muku tuba sai aka ce su kashe kansu to kaga ai hukunci yayi tsanani ko wa qadai atharun najasa in najasa kuma ta zuba a jikin yadin su tuba su sai ka kama sai ka yanke alabashi ka je ka masa maho kai ko yanzu aka ce ka sa ruwa ka wanke ko kaga an rangwanta mana addinin annabi sallallahu alaihi shari'ar da ya zo da ita sai ta zo da rangwame wata ayyidin kisasi bil qatl da kuma aka ayyana kisasi wajen kisa kisa su a wajen su kisa kisa ne kawai in ka kashe kashewa ne ko kisan kuskure ne kima kisa ne mun kaga sai aka raba mana shi ko wa tahrimu akhdhi diyati aka haramta musu karban diya su ba diya in wani ya kashe wani ko a kuskure ne shi ma kashe shi za a yi amma mu sai aka raba tsakanin na ganganci da na kuskure wa ma kana da mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an sai aka ambaci abin da zai yi wa tahrim al-amal fi yawm as-sabt kuma aka haramta musu yin aiki ranar asabar haramun ne sai aiki ran asabar to kaga da suka shiga musu in sun shiga musulunci ba wannan takunkumin mu ranar juma'a in an kira sallah ne ba za a yi wani aiki ba ko idan nudiya lis salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay amma wa idza qudiyat as-salatu ba fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah eh mu ba ruwan wai a ce wai juma'a dole mu ma sai an sa mana ita hutu mu ba ce sai mun yi hutu ranar juma'a ba dama ne dai a bamu dama lokacin sallar mu ta juma'a mu je mu sallar mu ta juma'a eh wannan ba isa hana mu ba ko mun gofat ne ya dawo za a yi sallah ko to kaga duka wannan sai aka ambaci cewa shi wannan annabi in yazo zai rangwanta musu la'anna tahrima yamna'u min al-fi'li na wajen ne wa ghayru zalika min ash-shada'id da wasu wannan ma daga cikin tsananin da aka sa allaci kanar alamani isra'il wanda yake kayan banu isra'il shubbi hadbil aghlal an kamanta shi da takunkumi kamar mari la'anna tahrima yamna'u min al-fi'l domin in aka haramta maka abu ai an hana ka aikatawa ko kama anna al-ghalla yamna'u min al-fi'l kamar yadda takunkumi ma an daura wa mutum an sa shi a mari zai iya zuwa ya wani abu to shi yasa aka ce ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم shi yasa mu a wannan al'umma Allah subhanahu wata'ala sai ya kimsa mana akan cewa mu roki Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana abubuwa kada ya kuntata mana kada a sanya mana abubuwa za su mana takunkumi irin da rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya Allah kada ka sanya mana nauyi kamar yadda ka dora shi akan banu Isra'ila eh rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi har zuwa karshen sura da Allah madaukaki ya kimsa wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan su fada kuma hadisin annabi sallallahu alaihi inganta annabi yana cewa inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe ma al'umma ta abinda ta yi nazancin zuci matukar dai bata faɗa da baki ko kuma ta aikata ba to kaga sai haka nan da cewa aka ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah duk abin da kai nazancin zuci ka faɗa baka faɗa ba to Allah zai ma hisabi akai sabai suka ce mun shiga uku suka tafi wajen annabi gaba daya ya rasulallah umarni na Allah ya zo kasa Allah ya ce mai kaza mun aikata Allah ya hana mu kaza mun yanzu abin da muka faɗa a zuci ma annabi sai yayi abin ya bashi mamaki yace subhanallah yanzu za ku faɗa mun ashe abin da banu Isra'ila suka ce sami'na wa asaina kar ku ƙara faɗa ku ce kun yi imani ku ce amanna wattaba'na غفرانك ربنا وإليك المصير shikenan suka tuba ga Allah suka yi ta tuba suka dinga fada Allah mun yi imani mun bi ka gafarta mana makoma wajen sai Allah ya saukar da amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun har zuwa karshe kuma sai aka bada assurances aka koya musu rabbana la tu'akhidna in nasina aw aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين kowace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka saukar sahabbai da suka kama suna faɗa sai Allah yana cewa qad fa'altu qad fa'altu na muku na muku na muku Allah mun gode maka to shine Allah ta'ala ya ce ثم ذكر حكما عاما لكل من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم sai ambaci hukunci mai gamewa duk waɗanda suka bi annabi wa qala sai Allah ce fallazina amanu bihi to fa duk waɗanda suka yi imani da shi wannan annabi ba sai banu Isra'ila ma abuta taura kawai ba wa azzaruhu kuma suka karfafe shi wa nasaruhu kuma suka taimaka masa wajen isar da sako wa tabu'un nura alladhi unzila ma'a kuma suka bi hasken da aka saukar tare da shi shine alqur'ani to Allah ya ce ulaika humul muflihun wadannan sune masu samun rabo al-isharatu ila al-madhkurina min haythu ittisafihim bima fassala min as-sifat al-fasila isharar da aka yi zuwa ga waɗannan da aka ambata wato saboda an siffanta su ne da waɗancan siffofi daki daki al-fadila masu daraja da aka ambata lil ish'ari bi illiyati hadhihi al-hukmi dan a nuna cewa ita ce dalilin da ya sa aka musu wannan hukunci na samun rabo wato amanu amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuru alladhi unzila ma'a ai wanda ya haka kuma ya samu tsayuwa ko ya san istiqama ya yi imani da annabi ya taimaka wa annabi wato ya karfafin annabin a kai ma'ana shi ma ya rike ya isar kuma ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya taimaka wa addinin Allah kuma ya bi hasken da aka saukar wa annabi shine Allah ya ce su ne masu rabauta Allah ka dawo mana duga dugan mu akan tafarkin manzon tsira abinda muke na kuskure Allah ka gafarta mana wanda muka faɗa daidai kuma Allah ka tara mu cikin lada سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم shin annabi isa yana cikin tsatson bani isra'ila ko shi ma al'ummar da ya fito daban yana cikin tsatson bani isra'ila mahaifiyarsa cikin kabilan bani isra'ila ce maryama ibnatu imrana